الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زعم تاشي درسي نا همسن دأكو أتشين كراتمنا ألفية إمام السيوطي rahmatullahi alaihi yau 29 ga watan rabi'ul akhir hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da shida ga watan daya shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi baiti na 356 a cikin abiyat din muna cikin aksamu turuqut tahammul na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما بعد فيقول المؤلف رحمه الله وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف هكو نعم وكونها أرجح مما قبل أو ساوته أو تأخرت خلف حكو آه كسن ورتا إتا القراءة على الشيخ كسن ورتا أرجح tafirin jaye mimma qablu da abinda yake gabani menene yake gabani as-sama'u min lafdi sheikh as-sama'u min lafdi sheikh ausawatu ko kuma ta daidaita da shi wato matsayin su daya aw ta'akhkharat ko ta ta kasance wato ta yi jinkiri ma'ana bata kai shi ba khulfun hakau wannan sabani ne hakau da suka hikaito shi wa kaunuha arjaha wannan shine mubtada khulfun hakau sabani ne wanda yake an yi hikaya a kansa an yi hika an hikaito shi wato wannan bayan yayi bayani akan ma'anarta sai kuma yayi bayani akan ma'anarta da suwar dinta to kuma sai ya bayani akan matsayinta cewar da yawa sun hikaito ijima'i a kuma sabanin da aka hikaito shi sun yi watsi da shi sun yi watsi da sabanin wanda aka ruwaito daga abu asim al-dhahak ibn makhlad al-nabil da abdurrahman ibn salam al-jumahi daga cikin shiyukh daga cikin malaman imam muslim da dan uwansa muhammad ibn salam muhammad ibn salam mu'arrikh ne ba ba malamin hadith ba ne amma ya shiga cikin maganar ilmin hadith na'am
wa kaunuha ayyul qira'atu ala shaykh na'am kasancewarta ita wato qira'a a gaban malami arjaha wa a'la ta fi rinjaye ta fi ɗaukaka mimma qabl da abin da yake gabani ay sama'u min lafzi yana nufin ana nufin wato as-sama'u min lafzi shaykh wato aji hadisi daga bakin malami wa hadha madhhabu al-layth ibn sa'ad to wannan ita ce mazhabin laif ibn sa'ad Wa Shu'ba.
an- al-fahmi al-misri imam ahli misr cewa al-qira'atu ala shaykh arja'u min arja'u min as-sama'i min lafzi shaykh wa shu'ba da shu'ba ibn al-hajjaj wa ibn jurayj da ibn jurayj abdul malik ibn abdul aziz al-makki wa sufyan ath-thawri da sufyan ibn sa'id al-thawri al-kufi wa Shi- wa hisham da hisham to nan a ya a haka yi itlaƙinsa bai faɗi wani hisham ba Ah, amma dai zai fi rinjaye ga cewar a dastawa'i hisham ibn abi abdullahi dastawa'i duk da yake zai iya ɗaukan su hisham ibn urwa na'am wa abi hanifa da abi han da abu hanifa an nu'man fi akharin a cikin waɗansu malamai daban yaqulun dukkaninsu suna cewa قراءتك على العالم خير من قراءة العالم عليك ka yi karatu a gaban malami yana sauraro shine yafi alheri bisa malami ya karanta maka kai kana sauraro واعتلوا sun sun bayyana illar sun bayyana dalilin su بأن الشيخ لو غلط domin ce- da cewa a sheikh shi malami da zai yi kuskure لم يتهيأ للطالب الرد عليه ba zai shiryu ba zai yiwu ba ga ɗalibi ya raddi ya masa raddi saboda kurjini amma in shine ya kuskure malami zai gyara masa wannan shine ta'lilin galibi malamin Tarjihin.
yana sauraro ma ya fi gano kuskuren kuma na'am idan mai sauraro Ah.
ya fi iya iskar kuskuren sama da eh karanta wato ko shi malamin ne zai riski kuskurensa eh misali ba idan A zai cikin- shi ke karanta mana shi da kuskure eh a wato kana tsam- kana cewa ma a ihtimalin cewar watakila akwai kuskure a asalin malamin wanda malamin yana sauraro sai ya gano cewa ko- ana karantawa Ah.
ruwansa Ah.
da shi sauraron ɗalibin Ah. Ah.
ɗalibin kuskurensa eh, ce idan malamin ne yake karanta eh. a idan idan idan abba- a a, idan ɗalibin nabi ne in malamin yana karatu in malamin yana yana faɗa min lafzi shek shi malamin zai iya ganowa amma watakila ko ya gano kwarjini zai sa ba zai iya gyara masa ba to saboda haka illar dai da suka faɗa ita ce auda Mm, cewar a shi in malami ne yake sauraro in ɗalibi ya kuskure zai gyara masa sawa'un kuskuren na ɗalibin ne ko kuskuren a asalin sheikh ɗin ne
zai ta kare ko a cika na gidi Eh, na'am
ausa wathu ko kuma ta daidaita da shi ay alqira'a was sama' waye mato wato alkira'a da sama wato yin karatu a gaban malami ko kuma sauraro daga lafazinsa na'am wa huwa madhhab malik wannan shine mazhabar malik fil mashhur anhu abin da abin da yake bisa abin da yake mashhuri daga malik wal bukhari da kuma mazhabar imam al-bukhari wa mu'dham ulama al hijaz da mafiya yawan malaman hijaz wal kufa da kufa wa ghayrihim da wani da sau- da waɗansunsu wa huwa mahkiyun an ali ibn abi talib kuma wannan an hikaito shi daga ali ibn abi talib qala ya ce wal qira'atu ala al alimi bi manzilati as sama'i minhu ka yi karatu a gaban malami yana sauraro matsayi- da- tana yana da matsayin ka saurari karatun daga gare shi arrama hurmuzi ya wa faɗa.
ibn abbas Har an ruwaito kuma daga ibn abbas
اقرأوا علي ku karatu ku ku karanta ku yi karatu a gabana in ji فإن قراءتكم علي domin kira'ar ku a gare ni كقراءتي عليكم kamar in karatu ne kuna ji
وأنا الشافعي أيضا haka zalika ma daga ash-shafi'i kuma kamar wannan قال المصنف Ah, imam al-suyuti al-musannif yace إن هؤلاء su waɗannan malamai إنما ذكروا المساواة في صحة الأخذ بها su sun faɗi daidaituwa ɗin ne wajen ingancin yin riwaya da wannan nau'i na riwaya ردا على من كان أنكرها domin su yi raddi akan wanda ya kasance yana inkarinta na لا kan في malaman su اجتهاد الرتبة amma ba a daidaituwar matsayi ba saboda haka kaga matsala biyu ce wannan kafa hujja da maganar su zai zama to kharij an mahallin niza tunda su sun yi magana ne domin su nuna kan cewa daidai take ma'ana wajen ingancin ayi riwaya da ita amma wajen matsayi lam ya ta'arradu li dhalik kamar inda To, aka kuma yi an- wani sika din nan a ce wani sika ne amma na aka yi da da wani wanda ba shi ba oho wannan a a wato at-tawfiq nisbi eh zai yi a ba taufiƙin nisbi ba ne bai zama to misali ba Mm. Ah, wato su abinda suke maganarsu maganganun da aka ruwaito daga wajensu ba akan bayanin matsayi ba ne akan bayanin ingancin yin riwaya da wannan hanyar amma ta fuskar matsayi ai mazhabar malik ya kurub daidai ta zama to daidai da na fus- fuska ta farko tunda shi baya baya baya karantawa sai dai a karanta masa Eh, sai dai a karanta masa yana ji kuma saboda a haka ake yi wajen riwayar alku- wajen karatun alkur'ani Mm, wajen karatun alkur'ani daga cikin abin da za a iya karfafawa da wannan shine a a- a- abin nan haka karatun alkur'ani haka ake yi ana ji Mm, to kuma a za a iya ƙara karfafa wannan da cewar mala'ika jibril haka yi ma annab sallallahu alaihi wasallam a cikin ramadan kana ya arido alaihi alquran ya karanta yana ji To amma kuma shi ma kuma wannan zaka iya cewa to in ka kaddamar da wannan to ai gala to harrik bihi lisanaka li ta'jala bi shi wannan as-sama'u ne min lafzi amma mana shi wai misali ali kai shi misali babban ba ba da bambanci mutum da shi wannan kai ne zaka karanta ɗalibi ne da shi kuma malaka jibril kamar shi ne malamin da ya shi ne kamar shi ne to ai shi yasa aka ce ard din da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi cikin ramadan bi manzilatil qira'ati ala shaykh ko ba haka ba Ah, fathul mughith bari mu ga ta'lil din as- ah, ta'lil din as-sakhawi
lokacin ya riga ya iya Mm.
an koya masa ya iya ko yake arat kamar muraja kuma raja'a ce Mm. a riwaya an malik a rawa ismail ibn abi uwais an malik innahu su'ila an hadithihi a sama'un hu faqala minhu sama'un wa minhu ard wa laysa al-ardu indana bi adna min as-sama' kaga wannan sarihi ne akan daidaituwarsu نعم وهذا هو القول الأول إذ لكل واحد منهما وجه أرجحية ووجه مرجوحية فتعادلا وحكاه الق- البيهقي وإياق عن أكثر أئمة المحدثين والسير في النص الشافعي جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد منزلي بعيد والاختلاف علي يشق فإن لم تكن ترى بالقراءة بأسا قرأت عليك فقال ما أبالي قرأت, قرأت عليك أو قرأت علي تكاغني ونن صريحة أكن آه، مساواتي قال نا- نعم قول الأول كما كان أبو حنيفة يقول قراءتك على المحدث أثبت وأوكد من قراءته عليك إنه إذا قرأ عليك فإنما يقرأ على ما في الصحيفة وإذا قرأت عليه فقال حدث أني ما قرأت فهو تأكيد نعم وعن موسى بن داود قال إذا قرأت علي شغلت نفسي بالإنصات لك وإذا حدثتك غفلت عنك قا محتجين قا هجس بأن الشيخ لو سها لم يتهيأ للطالب الرد عليه كما يندي فلا أنا إما لجهالته saboda watakila jahili ne shi ɗalibin bai san abin da yake daidai ba shi kuma ya ji daga bakin malami sai ya shuru ba zai masa raddi ba auli haibati sheikh ko kuma kurjinin malami auli zannihi fi ma yakunu fihi al-mahall qabilan lil ikhtilaf anna dhalika madhhabahu ko kuma ya zaton cewa ai wannan dama za a yi sabani ta wannan madhhabar sheikh ce wa bi hadha al-akhir allala malik isharatahu li nafi'in al-qari bi adami al-imamati fi al-masjid an-nabawi wa qala al-mihrab mawdi'u mihna fa in zalalta fi harfin wa anta imam husibat qira'atun wa humilat anka gani malik ya ce manafi alkari kare limanci a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam gai shine aqra'u ahlil madina yace kare limanci ce domin in yi kuskure sai a dauka wannan qira'a ce sai a yi ruwayar ta kaga bu'udun nazar na malik Eh, yace in yi kuskure sai a dauka wannan qira'a ce saddu dhari'a na'am ويشهد للأخير أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة فترك آية فلما فرغ أعلمه بعض الصحابة بذلك فقال فقال فقال له فهلا أذكرتنيها قال كنت أراها نسخت بخلاف ما إذا كان الطالب هو القارئ فإنه لا هيبة له ولا يؤد خطأه مذهبا أشار إليه عياض إيه، أتين الإلماء وكذا قال أبو عبيد القاسم ابن سلام القراءة علي أثبت لي وأفهم لي من أن أتولي من أن أتولى القراءة أنا قراءة أنا وله قول ابن فارس السامع أربط جأشا وأوعى قلبا وشغل القلب وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع فلذلك رجح ونحن قول من ذهب لترجيح استماع القرآن على قراءته المستمع المستمع غالبا أقوى على التدبر ونفسه أحلى وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها ya samu mana aka ce aka ce shi ma malama in yana karanta in yana darasi akasari ma ake cewa eh, wani ake cewa ya abin da jawaba na yi rajo haibatan su wasali da wasu suna nawakisul athqani ba Eh, Mm. menene kuma ya karasa menene a iz a iz a izul ya ya- ka- ka- ka- karashin ɗaya baitin yake ya abal jawabu fa ya abal jawaba fala yuraja'u haibatan wasakitun wasakituna nawakisul athqani izul izul menene wa haib wa haibatus sultani menene ya- wa laysa da sultani ko wa- wa- izul tuka wa- izut tuqa Eh.
Mm.
wa- wa- wa- sannan yake cewa walai su za su gani ba Eh, to mu ci gaba
أو تأخرت au ta'akharat shine wannan alqaulu thalith ko kuma ta'akharat ta yi jinkiri ai wato qira'atu an sama wato alqira'a ta tana ta jin ta yi jinkiri ala sama akan ah, sauraro daga malami
wa hadha madhhabu jumhuri ahli al-mashriq wannan ita ce mazhabar jumhur ahlul mashriq wato gama garin a daukakin malaman al-mashriq su ne a ahal a, wato mawara an-nahar khurasan ahal khurasan
wa sahahahu ibn salah ibn salah ya inganta wannan wa nawawi wan nawawi wa ghayruhuma da waninsu
ذلك ذلك خلف بضم الخاء واسكان اللام اي خلاف zalika khulfun ay yace khulfun ay khilafun sabani hakauhu da suka hikaito shi على ثلاثه مذاهب a bisa mazhabobi guda uku كما تق... آه، kama taqarrar Kama taqarrar.
kaman da ya tabbata
قال بعض الحنفيه
a a wannan sai dai sun ce mahalluhu mahallin kaddamar da as-sama akan ard idan ya zamanto wani abu wani arid bai zo ba da zai sanya al-ard ya zamanto aula ta an yakun bi an yakuna talibu a'lam kamar malam ka- da- a- a- a- almajirin shine yafi sani aw adbaq eh yafi kiyayewa ana samun haka yi mana yanzu wanda yake wanda yake zai yi riwaya ga Yahya ibn Sa'id al-Qattan ai ab- abin nan Ya- Yahya ya fi shi sai so ma ya ce ya ji hadisin daga Yahya shi kansa yayi yayi riwaya daga Yahya din na'am فالحق أن كل ما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر كان أعلى مرتبا وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه ليجتمع فيه اللفظ والأرض نعم قال بعض الحنفيه waɗansu malaman waɗansu malaman hanafiya ya ce بعد اختياره المساواه بينهم bayan ya zaɓi daidaito tsakaninsu محل الخلاف ما اذا قرأ الشيخ في كتابه mahallin da yake akwai saɓani shine idan ya zamanto shi malamin yana yin karatu a cikin littafinsa ba shi bane ba shi bane ba na bane لانه قد يسهو li'annahu qad yashu domin zai iya yin sahau فلا فرق بينه وبين القراءه عليه to anan kaga babu bambanci tsakaninsa da alqira'atu alaihi Mm.
واختار الحافظ ابن حجر to alhafiz ibn hajar shi abin da ya zaba ان محل ترجيح السماع cewa mahallin da za a rinjayar da wato sauraro daga lafazin malami ما اذا استوى الشيخ والطالب idan da ma- da da malamin da ɗalibin sun zai- sun daidaitu او كان الطالب عالم ko kuma ma ɗalibin ya fi sani لأنه أوعى لما يسمع domin a lokacin nan zai fi kiyayewa ga abin da yake ji فإن كان مفضولا to idan ya zamanto an fifita shi shi abu abu- abin wanda aka fifita ne فقراءته to أولى kira'arsa ita ce ta zama- za ta zamanto aula لأنها أضبط له domin wannan shine zai fi kiyayewa a gare shi أعلى don haka sai ya ce ولهذا كان السماع من لفظه في الإملاء أرفع الدرجات don haka ne ya zamanto ka saurara daga lafazin malami a wajen imla'i shine darajar da tafi komai ɗaukaka لما يلزم منه من تحرير الشيخ والطالب saboda abin da yake lizimta na wato tantancewar malami da ɗalibi kowanne zai yi ƙoƙarin sanin daidai na'am وصرح جماعة Ah, taron wa- malamai wa- wa- wa- waɗansu malamai sun bayyana بأن القراءة بنفسه cewa على مرتبة minas sama'i bi qira'ati ghairihi بقراءة غيره cewa yayi qira'a da kansa ah, tafi daraja tafi girman daraja bisa ya saurara da qira'ar wani wato ya zamanto shine yake karantawa da kansa ana ji ya fi bisa wani ya karanta shi yana ji da yake su ita arz din ai tana da suwar ko ya zamanto ɗalibin yana karantawa malamin yana ji Uh, ko kuma ya zamanto wani yana karantawa shi mai riwayar yana ji da karatun wani saboda haka arz din ma hawa hawa ne na'am وقال البدر الزركشي badruddin zarkashi yace القارئ وغيره سواء ko me shine yake karatu ko wani ne yake karatu duk daidai ne a surar arab shi bai kawo bambanci ba Eh, amma in ka tsaya ka duba din akwai bambanci a ce mutum shine yake karantawa a kuma shine zai ruwaito ya ce- ya ce ah, ya karanta a gaban sheikh a ce wani ne yake karantawa shi kuma yana ji wanda yake karantawa ya fi bisa wani ya dinka yi idan duk su ɗalibai ne idan duk ana karatu a gaban sheik wanda yake shine mai karantawa da kansa to a tasa nasa tahammulin ya fi tahammulin wanda yake shi sauraro yake wani ɗalibin yana karantawa ko ba haka ba domin zai iya yin sahau zai dan yawa zai dan rafkana zai dan rafkana tunda ba karatu yake ba ko ba shine mai sauraron karatun ba ko a duk haka ne kwarai to saboda haka mun ji almazahibu thalatha Ah, mazhabobin guda uku ne Ah, kaunuha arjaha aw sawatu aw ta'akharat khul ah, ah, wa kaunuha arjaha mimma qablu aw sawatu aw ta'akharat khulfun hakaw na'am وقيل في الأداء قيل قرأت أو قري وفي الأداء قيل قرأت أو قري ثم ثم الذي الذي في أول إن تذكري مقيد مقيدا قراءة لا مطلقا ولا سمعت أبدا في المنتقى na'am wa fil ada'i wajen yin ada'i yani abinda zaka faɗa wajen ri- yin riwayar da kai abinda zaka ce qara'tu shine ka ce qara'tu ala fulanin wa huwa yasma Uh, idan kai ne ka karanta ko kuma ka ce quri'a alaihi wa ana asma Mm, thumma alladhi fi awwalin sannan abinda zai ah, wannan shine ya- sannan abinda zai biyo wannan a sura wajen sigatul tahammul a shine ka ce a muqayyadan kai kai ka- ka- ka- shine an tazkuri ka ambata muqayyidan kana qayyadewa da cewa qira'atan ne la mutlaqan kamar ka ce haddathani bi qira'ati alayhi ba kawai ka ce haddathani ba ka qayyade wala sami'tu abadan fil muntaka kuma kada ka ce sami'tu abadan a cikin magana wadda take zababbiya wato a cikin abin da kai tahammulin sa ta wannan hanyar ta qira'a ala sheikh kada kai amfani da sami'tu
في الأداء قيل يعني يقول في الرواية بها قرأت على فلان وهو يسمع إن قرأ بنفسه na'am sannan wajen ada'i sigar da zaka yi amfani da ita an ce ah, ya fada ya qulu fi riwayati biha a wajen riwaya da ita zai ce qara'tu ala zai ce na karanta ala fulanin gawa- a a gaban wane wa huwa yasma na'am إن قرأ بنفسه idan ya zamanto shine ya karanta da kansa أو قرأ عليه ko kuma ka ce an karanta a gari a gabansa ni ina ji فأقر به kuma ya tabbatar da shi وهذا شائع wannan abu ne wanda yake ya yadu وهو الأهوة الأكبر.
shine yafi wato tsantseni kuma shine yafi kyau
ثم يليه الذي في أول من التحديث والإخبار والإنباء وغيرها sannan abinda zai bi shi a sannan abinda yake bin sa fi awwalin a cikin a, abinda yake na farko mina na a, daga cikin sigar ko at-tahdith ko al-ikhbar ko al-inba da sauransu kace haddathani ko akhbarani ko anba'ani an tazkuri ka fada ayyuhar rawi zalika kai mai riwayar wannan muqayyidan muqayyidan kana mai qayyadewa qira'atan biha muqayyidan bi sighati ismi al-fa'il zai iya zamantawa au ismi al-maf'ul din kamar yadda al-ethiopi yace muqayyadan ah, muqayyidan bi sighati ismi al-fa'il aw al-maf'ul halun min al-fa'il aw al-maf'ul al-muqaddar
آه، قراءة لا مطلقة qira'atan ah, ay bi qira'ati bi qira'atin alayhi la mutlaqan Mm, ba wai ka faɗe shi mu- mutlaqan ba كحدثنا بقراءتي أو قراءة عليه shine kamar ka ce haddathana bi qi- a- ka- kamar ka ce haddathana bi qira'ati alayhi na ya zanta mana hadisi yayi mana hadisi da karatun da nayi a gabansa aw qira'atan alayhi halin kasancewa qira'atan alayhi wa ana asma na'am وأخبرنا بقراءتي ko kuma ka ce akhbarana bi qira'ati Aw qira'atan alayhi alayhi.
aw qira'atan alayhi wa ana asma na'am أو أنبأنا ko ka ce anba'ana أو نبأنا ko nabba'ana أو قال لنا ko qala lana kadhalika bi qira'ati alayhi ko qira'atan alayhi wa ana asma na'am وأفاد المصنف na'am أن قول الراوي أخبرنا قراءة أو سماعا من باب قولهم أتيته سعيا kuma a- a- imam al- a- a- al-musannif imam a- imam suyuti ya ba da fa'ida cewa faɗin rawi akhbarana qira'atan ko akhbarana sama'an wannan babin faɗin sa ne ataituhu sa'yan وكلمته مشافهة mushafahatan kuma nayi mazance da shi mushafahatan baki da baki to wannan an tafi na hau ne kuma aha نعم.
walin وذكر أن ya ambata cewa linnuhati malaman nahawu suna da mazhabobi guda uku akan wannan الأول abin da yake a mazhaba ta farko أنها مساجر وقعت موقع فاعل cewa wannan masadir ne kowannen su masdari ne da ya zo mahal a- a- a- a- a- a- a matsayin fa'il حالا halan eh, kamar ka bagtatan zaidun tala ai tala'a za bagtatin Eh, sai ya zama to ismu fa'il hal ne saboda haka in kace in kace ah, akhbarana qira'atan ai akhbarana hala kauni qari'an alaihi eh in- wa menene a a menene a yawa wa na- wa masdarun munakkarun halun yaqa bi kathratin ka bagtatan zaidun tala In, wa masdar wa masdarun munakkarun halan yaqa Mm. Ah, bi kathratin Ah, haka ne masdarun ne ko wa masdaran masdarun munakkarun halan yaqa yawa masdarun munakkarun halan يقع يقع حالا ايه آه، سو- ومصدر منا- ونص- ومصدر منكر مبتدا يقع سي زمنتو خبر نعم كما وقع المسجد wato kar a yi ta kar a yi ta yasir arafat Eh, eh, ah, wai wataran yana yana bayani yana bayani ya ce inna li ummatina inna li ummatana ta ce ummatana wala ummatina shi na kansa wato saboda nahawun ya rikice masa me zai ce eh, inna li ummatuna haka yace yace inna li ummatana sai ya kuma ya tsaya ya kalli mutane ummatana wala ummatina na'am كما وقع المصدر موقعه نعتا kamar yadda masdar yake tsayawa a mahallinsa na'atan halin kasancewar sana'at في wato زيد عدل kamar ka ce zaidun adlun kaga zaidun adalci ne ka sifanta mutum da adalci masdar ba zai zamanto a a a a sifa ba sai dai ya zamanto ai tawilinsa da ismul a- da ismul fa'il ai za adlin
وهو سماعي wa huwa sama'in la yuqasu ba a qiyasinsa
وعليه to a bisa wannan فذلك الاستعمال في الرواية ممنوع to dan haka amfani da shi a wajen riwaya mamnu an hana tunda sama'i ne على نطق العربي به domin laraba ba su yi nutuki da haka ba a a bisa fuskar farko akan cewa masadir ne waka'at mauki a fa'il halan na'am الثاني na far na biyu إنها taujihinsa ليست أهوالا cewa ba hali ba ne to amma kaga wannan maganar suyuti ta ci karo da maganar ibn malik da shi ibn malik ya sake ta mutlakan wa masdarun munakkarun halan yaqa bi kathratin Mm, saboda haka ba sama'i bane
الثاني أنها mazhaba ta biyu cewa laysat ahwalan ba ahwal bane ba hali bane بل مفعولات bal maf'ulat maf'u kowanne daga cikin su fa'un maf'ul ne لمضمر من li fi'lin mudmarin ga fi'ili wanda yake boyayye min lafziha daga lafazin وذلك المضمر wa zalika al-mudmar wannan abin da yake da- wannan wanda aka boye din fi'ilin هو الحال shine alhal وهو مقيس wa huwa maqisun kuma ana qiyasin sa في كل ما دل عليه a الفعل cikin duk dukkan abin da fi'ilin yayi dilala a kansa وعلى هذا to a bisa wannan تتخرج الصيغة المذكورة to za a iya takrijin wannan siga din saboda haka kaga idan ka ce haddathana qira'atan ai haddathana wa ana aqra wa haddathana wa ana aqra'u qira'atan Mm, shi ya zamanto hal din alfi'lul mudmar shine halin shi kuma qira'atan din yana nan a babinsa na maf'ulul mutlaq Mm, maf'ulul mutlaq na'am
الثالث
a taujihi na uku anna zalika min babi jalas
jalastu qu'udan wato ka kawo wani abu da zai zamanto mai ma'anan masdar amma ba lafazin sa ba ya zamanto shine maf'ulul mutlaq
mansubun bi zahir da ya kai masa nasba da shi fi'ilin da yake zahiri masdaran ma'anawiyya masdaran ka kawo masdarin sa ma'anawi na- masdari da yake na ma'anarsa wa hadha ashal wannan ya fi sauki fa hafaftu ka kiyaye shi Mm, to amma amma a abin nan ina zai zamanto qira'a masdari ne na ma'anar sama zaka iya cewa sama- eh, zaka iya cewa haddathana a qira'atan kamar yadda zaka ce jalastu qu'udan aljulus da qu'ud duk ma'anar su daya saboda haka dan ka kawo su kamar wallahu ambatakum min al-ardi nabata Mm, baka ce imbata ba saboda nabat da imbat duk ma'anar su daya to amma wajen qira'atan zaka faɗi haka wanda ya bar ya bar hadith ne ya shiga nahawu so yake cewa malaman hadisi kun yi lahanu abinda kuke yi amma gaskiya muka tafi akan matsabar ibn malik babu wani abu akan wannan masdar zai iya zuwa yana zuwa hali kuma wannan bi kathra da yawa Um, taujihinsa shine ai tawilinsa da sahibul hal saboda haka in ka ce a a a a a- in ka ce tala'a zaidun bagta ai mubaghitan tala'a zaidun hala kaunihi mubaghitan sai ya kawo shi da ismul fa'il min ma'ana na'am wala yaqulu rawi biha sami'tu fulanan yaqulu kaza to bari mu karanta baitin tukuna eh eh, to haka ne na'am wala yaqulu rawi biha arrawi biha mai riwaya da wan da qira'a min lafzi shaykh baya cewa sami'tu fulanan yaqulu kaza baya amfani da sami'tu abadan abadan har abada ay walau muqayyadan bil qira'a ko da ya kayyade shi da qira'a fil qawl al muntaqa a cikin alqaulul muntaqa magana wadda take a bar zabi ay al muhtar al-mukhtar adda abar bal zabi sahih bal sahih abinda yake sahihi
fa fi tadrib a- a- a- ya zo a cikin tadrib wa minhum man ajaza fiha sami'tu aidan daga cikin malamai akwai wanda ya halatta a ce sametu a cikinta har wayo wa ruya an malik an ruwaito daga malik wa sufyanai wasu sufiyanain da sufiyanain su wane ne sufiyanain a thauri wa ibn uyayna na'am wa sahihu la yajuz amma abin da yake sahihi la yajuz baya halatta wa mimman sahahu daga cikin wanda ya inganta faɗan haka ahmad ibn salih Ahmad- ahmad ibn salih al-misri malamin nasa'i wal qadi abubakar da kuma alqadi abubakar al-baqillani wa ghayruhuma da wan- da waninsu
wa yaqau fi ibarati salafi silafi silafi ya zo a ibara as-silafi
fi kitabihi a cikin littafinsa at-tasmi' التسميع سمعت بقراءتي نعم wa huwa imma tasamuhun fil kitaba ko dai ya zamanto ya yi sassauci ne wajen rubutu la yusta'mal fi riwaya amma ba amfaninsa wajen riwaya aw ra'a au ra'ayun Au ra'ayun.
ko kuma ra'ayi ne yufassilu bayna at-taqyid wal itlaq da yake tafsil tsa- da yake bambancewa tsakanin at-taqyid wal itlaq intaha intaha na'am daga cikin at-tadrib daga cikin tadribur rawi na'am watakila abinda zai taimaka ma wannan a al'ilma a malar nura je ka numo mana al'ilma fi ulum- fi dabtar riwaya wata ƙidis sama a cikin tafan mustala Na jin muna muna da shi ina jin sun- sun sun sako shi a maktabar tunda mazhabar malik ce alkazi iya zai intisari gare ta matsalar shine cewa a cikin zaka iya amfani da sami'tu a cikin abin da yake alkira'a min lafdi shaykh saboda sami'tu ba ji kai ba Mm. Aka- akan abin da ka ji daga malami ne zaka ce sami'tu ko ba ka ba Eh. na'am
wal murtaba thalith fil akhbari fil ikhbari
يطلق للتحديث في الأعصار
na'am Wal- yace yace wal murtada thalithu abinda yake abin zabi a wajen malamai a al-thalith al-qawlu thalith shine al-farq bambanci a wajen al-ikhbar din yutlaqu latahdithu a fil ikhbari yutlaqu ana itlaqin halaccin a lattahdithu amma ba a itlaqin at-tahdith a cikinsa fil a'sari a cikin zamani waɗanda suka zo a cikin waɗannan zamanukan waɗanda suka zo waqtu lifa
na'am fi itlaqi haddathana an yi sabani wajen itlaqin haddathana wa akhbarana da kuma akhbarana huna huna anan a wajen qira'a min lafzi shaykh faqila bi man'ihi alqaulul awwal ya ce mamnu ba a amfa- kada ka ce haddathana ko akhbarana a wajen alqira'a min lafzi shaykh
as-sama'u min ladhi shay'in wa al-qira'atu القراءة على الشيخ القراءة على الشيخ نعم
وهو آه، وهو منقول عن ابن المبارك an ruwaito wannan daga Abdullahi ibn al-Mubarak ويحيى بن يحيى daga da kuma Yahya ibn La- ibn Yahya an-Naisaburi والإمام da أحمد Imam Ahmad والنسائي wan Nasa'i في آخره a cikin waɗansu daga cikin malamai alqaulul awwal kenan
وقيل في جوازه qaulul thani yajuz
وهو منقول بجوازه.
عن الزهري an ruwaito wannan daga Az-Zuhri ومالك da Malik وابن عيينة da Ibn Uyayna والبخاري da Bukhari وغيرهم da waninsu بل هكاه إعاب bal ima al-qadi iyad yayi hikayarsa للأكثرين anil aktharin akan mafiya yawan malamai daga mafiya yawan malamai
ولكن المرتضى sai dai abin da yake almurtaba abin za- abin abin zabi عند الحفاظ a wajen alhuffaz almutaakhirin malam ma nura bashi kawai bashi na'am sai dai abin da yake almurtaba almuhtar abin da yake zababbe wajen ma- manyan malaman hadisi na eh, wanda suka zo yan baya المذهب الثالث ita ce mazhaba ta uku وهو الفرق بينهما shine yin bambanci tsakaninsu ففي الإخبار
fafil a wajen al-ikhbar wajen amfani da akhbarana يطلق to ana barin a- a- yutlaqu ay ya- ya- ya- yutlaq ana amfani da akhbarana هو huwa جوازا a- y- y- a- ana itlaqin halacci wato ma'ana idan kai riwaya bil qira'ati ala sheikh to zaka yi amfani da akhbarana ولا يطلق التحديث فيه amma ba a itlaqin tahdith a cikin sa ba a cewa haddathana وهذا مذهب الشافعي wannan ita ce mazhabar imam shafi'i وأصحابه da sahabbansa da Muslim mal- ibn al-Hajjaj.
almajiran mazhabarsa da muslim ibn al-hajjaj
وجمهور أهل da المذهب kuma jumhur ahlil mashriq mutanen a a khurasan na'am ba jumhur ahlil mashriq Mm, haka yace aiko na'am Na- bal zakara sahibul insaf الإنصاف bal sahibul insaf wani insaf kenan muhammad ibn al-hasan al-jauhari محمد بن حسن الجوهري أنه مذهب الأكثر cewa wannan shine mazhabar mafiya yawa من أهل الحديث daga malaman hadisi الذين لا يهسيهم أحد wanda ba wanda zai iya kiyaye su وأنهم جعلوا أخبرنا على من يقوم مقام قول قال- قائله أنا قرأته عليه domin su sun sanya akhbarana ya zamanto shine suna da yake tsayawa a makamin faɗin mai faɗansa ana qara'atuhu alaihi لا أنه لفظ لي به Ba- ba- la annahu lafaza li bihi Lafaza li bihi.
ba wai kan cewa yayi lafazin riwayar gare ni da wannan riwa- da wannan lafazi ba قال yace وممن كان يقول به daga waɗanda suke tafiya akan wannan mazhaba أبو عبد الرحمن Abu Abdurrahman النسائي An-Nasa'i Ahmad ibn Shu'aib في جماعة a cikin wata jama'a ta malamai tamkassa من محدثينا daga muha- daga malamanmu na hadisi mu ahalil mashriq tunda shi ma annasai asalin sa mashriqi ne wa huwa marwiyun an ibn jurayj an ruwaito wannan daga abdul malik ibn jurayj والأوزاعي da kuma al-auza'i وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب farkon wanda ya haka a misra abdullahi ibn wahab قال الحافظ أبو عمرو بن- بن الصلاح قال الها abu amr ibn salah sahibul muqaddima yace الفرق بينهما yin bambanci tsakanin su tsakanin akhbarana da haddathana kenan ko هو الشائع الغالي shine abin da yake ya daidaita kuma mafi rin- kuma shine galibi على أهل a الحديث bisa a wajen malaman hadith و- آه، fi hadhihi al-a'sar a waɗannan zamanukan namu wato a yan- wato a za- daga baya an yi ya zamanto kamar istilahin ya tabbata akan bambance akhbarana da haddathana
والاحتجاج بذلك a yin neman kafa hujja da- ga wannan من حيث اللغة ta fuskar luga عناء وتكلف wahala ne da kallafa ma kai na'am wa khairu ma yuqalu mafi alherin abin da za a faɗa a cikinsa shine innahu istilah istilahi ne kawai eh zaurance ne kowa ya zaɓi abin da zai rinka amfani da shi daga cikinsu aradu aradu bihi tamyiz da suka so su yi bambance tsakanin nau'in guda biyu na tahammul tsakanin as-sama da al-qira'a khassasa khassasa ثم خصص النوع الأول سنة أكيبانشي نوع فرقو واتو السماع
yaqulu بقول بقول حدثنا دا أتشوا حدثنا li quwwati ish'arihi bin nutqi wal سبو دا كرفن واتو سنر وسا غا آه، غا واتو النطق بالش بالش- والمشاحفة kaga in kace haddathana kaga sarihi ne kan cewa an yi furici kuma ka ji shi kana nan yayi in kace haddathana in dai ba akan kaulin Hassan al-Basri da yake cewa haddathana yana nufin haddatha ahlul Madina wa huwa biha bayan bai ji ba na'am
wa min ahsani ma yuka Daga ma- yazabu hadha al madhhab daga mafi kyawun abin da ake hikaitowa a akan wanda yake daga wanda daga wanda daga cikin malaman da ya tafi akan wannan mazhaba ma hakahu al barqani Abubakar al-Barqani ya hikaito shi ana bi hatim daga Abu Hatim muhammad ibn yaqub Muhammad ibn Yaqub al-Harawi annahu qara ala ba'd shuyukh ya karanta akan ga wajen a wajen waɗansu malamai an al farbari an al-Firabri al-Firabri eh, Firabri rawin Bukhari ba sahih al- sahih al bukhari ya al bukhari ya karanta sahih al-Bukhari wa kana yaqulu lahu fi kulli hadith ya kasance yana ce masa a kowane hadisi حدثكم الفرابري ha- firabri firabri haddathakumul firabri firabri haddathakum ya zanta muku فلما فرغ من الكتاب yayin da ya gama karatun littafin سمع الشيخ يذكر a- a- sai ya ji m- a- a- a- أنه إنما سمع الكتاب من ال...
sami a sheikh يذكر a, sai ak- a, sumi a sheikh zai zamanto sai aka ji shi malamin yadhkuru yana cewa أنه إنما سمع الكتاب shi dai ya ji wannan littafin ne من الفربري daga firabri قراءة عليه qira'atan alaihi
فأعاد الهروي قراءة الكتاب kullahu kullihi sai ya al- alharawi sai ya maimaita sauraron littafin gabaki ɗayansa daga wajensa tunda cewa waccan a- a- a- shi ya yi ta ne ƙira'atan ala firabri amma ya zo yana cewa haddathana saboda haka wannan sigar sama ɗin da ya yi sai yake ganin wannan tahammulin bai inganta ba sai da ya sake yi na'am وقال له في جميعه ya faɗa a cikinsa gabaki ɗaya أخبركم akhbarakumul firabri ka gani bai ce haddathakumul firabri ba na'am قال الحافظ العراقي al-hafiz al-iraqi yace وكأنه يرى إعادة ka- السند la- kamar dai shi yana ganin wato yana ganin i'adatu sanad sake maimaita isnadi fi kulli hadithin a kowane hadisi وهو تشديد wannan tsanantawa ne والصحيح أنه لا يحتاج لا يحتاج لا يحتاج إيه، لا يحتاج din ilaihi kama sa- sayati Kama abin da sayati.
yake sahihi wannan ba dole ne sai ka maimaita isnadi akan kowane hadisi ba yayin da za ka karanta sai kawai ka karanta abin da ke cikin littafin tunda sama din guda ɗaya ne والله أعلم wallahu a'lam yayi mu tsaya nan so subhanakallah akwai tambaya kafin mu rufe alaikum salam eh wannan zamu zo shi wajen kitabatul hadisi wa dabtihi wajen rubutun hadith wannan ikhtisar ne zamu zo shi Ah, bari mu ga abinda alqadi idza iyad yace bai kawo sabani wajen laf- wajen alfaz din ba alfazut tahammul saboda haka sai mu tsaya akan wannan tahririn da a a da shi Imam Suyuti ya kawo kan cewar a idan za a yi amfani da a alqira'a a, in za a yi amfani da alqira'a za a kayyade ta muqayyadan kamar yadda ya ambata a ka ce a kai amfani da qira'a muqayyadan kace qara'atu ala shaykh wannan babu iskal a ciki qara'atu ala malik wa huwa yasma Um, to amma wajen kai amfani da sauran siyagu sama kama akbarana da haddathana da amba'ana shi ma zaka faɗa idan ka kayyade qira'atan alaihi to in kai amfani da su mutlaqan biduni taqyid to shine waɗansu suka ce ya juz ka ce a akbarana ko haddathana shine akai sabani wal muhtar shine ai amfani da akbarana wajen qira'a amma kar ai amfani da haddathana shine abin da yake al mutaakhirun suka yi istiqrari akan sa wannan duk ana magana a wajen al itlaq kenan amma idan ka kayyade ka ce akhbarana qira'atan to wannan kowanne ma za ka yi ko haddathani qira'atan ko anba'ani qira'atan in ka kayyade wannan duk za ka iya faɗa ballantana kuma ka ce qara'atu alaihi wa huwa yasma wannan babu wani iskal na'am dole sai ka raba qira'atan sai ka in ka ce akbara na in ka ce akhbarana to wannan kaga babu wani sabani eh eh haddathana amma in haka nan in ka ce haddathana ka ce qira'atan anba'ana qira'atan duk wannan ya halatta amma in baka kayyade ba ka ce akhbarana ko haddathana to shine ake da wannan sabanin wal muhtar zaka iya cewa akhbarana amma ba za ka ce haddathana ba na'am wajen sami'tu kuma mun gani bal sun ce a ga abadan a abadan mene suka ce abadan Uh, abadan fil muntaka wala sami'tu abadan fil muntaka amma shi ma wannan yace fil muntaka alal qawlil muntaka wa illa an ruwaito daga Malik da Sufyanain sun ce za a iya fada na'am a'a shi sami'tu abadan ba a faɗansa la ka- ba za ka ce sami'tu qira'atan ba fil muntaka amma wajen Malik za ka iya na'am biduni taqid eh zaka iya cewa sami'tu kamar yadda zaka ce wajen as-sama' min lafzi shaykh saboda su duk ɗaya ne a wajen sa to subhanakallahumma wa bihamdik ah, bari mu ji tambayar malam muktar shaykhul halqa
إذ أغفى إذ فات أمر الله
Ah.
حديث أنس عند Ah, to ai ka to ai ban fara karatu ba na dauka akan mustalah ne na'am to shikenan wannan sashi a can da Allah nan ka ko kuma wannan fa littafin malam nura kuma yadda shi da Allah in an gama karatu tun da qur'ani mustafa to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Eh, za a yi shi.